to muna cikin littafi na rakawar aswaf a karatu na talatin da shida shafin ɗari da tamanin mas'ala ta goma sha biyar watakila da ta sha shida to a idda almuntasibu dan tamori yayi da awar annan sheha ahmad tijani cewa shewa ahmad tijani wa ba'a hadisan wai ya kirkiri wani hadisi fi kitabu jawahirul ma'ani a littafin ɗalibinsa shehu alharazmi mai suna jawahirul ma'ani wa huwa hadisu shine hadisin nan mashhuri da ya man azharar jamila wasar alqabiha wai kuma wai wa anna man qara'aha kuma cewa wanda ya karanta wannan salati yuqda sawaba 70 nabiyyan za a bashi ladan annabi 70 kulluhum ballagur risala duk wannan annabawan sun isar da manzanci wato manzanni kenan wa qala sai yan bagili wai kamata ya ni an amala fi tamyiz kutub tijaniya ne aiki wajen wato gyara littafan tijaniya kama kama huwa bi tamyiz kutub qadiriyya irin yadda shi ya tashi yake aiki wajen gyara littafan qadiriyya
magana ta ƙarshe yanzu idan muka koma magana shehu amur tijani da ta kawo a cikin wannan littafin malam abubakar ne kamata kai ai kamata ya a ce maganganun da na faɗa waɗanda yanzu kai da kanka ke faɗa in sahabi ya aiki bambancinsa kamar kaɗa ne da rafan tururuwa. A kuma littafin da kaga an faɗi magana aka ce wanda ya karanta min azharar jamila kafa ɗaya na da ladan ibadar annabi saba'in dukkan su mursalai. Kuma ga sahabi a nan ka zo kana wannan magana kanka. Ya kamata ka fara raddin wata mu'awiya ya kai kashin annabi aka wulakanta annabi aka ce annabi saba'in ya man azharar jami'a ya kamata ba wannan wannan dama wala an to anan wajen wayna da awasa ne cewa dalibin sa ne kaga anan wajen fa ya mai da ni kansa karini na karinin sa kenan ko sa'an sa ne kenan tunda shi yana aiki a kasaban tajariya ne kuma zon aiki a kasaban tajaniya ko amma da yake makarici ne can bayan me yake cewa dalibin sa ne ɗaya daga cikin daliban sa ne abin ta kai na gaban sa ma bai koya musu koyo bare kuma mu wanda ya gama da hakoran mace kakku to fa qultu lahu sai nake gaya masa hina zan a lokacin da Allahu mimma tusa ala shaykh tijani wannan magana wata kila dasin ta kai ga shaykh tijani wa qad qala to dama shi wannan mutumin ya faɗa fi risalati a cikin risalarsa mai suna idza kana al anbiya'u awaman ya faɗa a cikin wannan risalar tasa shafi na 76 a da takwas yana cewa wakila ana cewa innal hakima wai hakim man rawa zalika fil mustadrak wai hakim ne rawaito wannan hadisin ya mun azhar jamila a cikin musnad sun makara sai kara cewa wala wujuda lahu fihi abadan wannan hadisi kwata kwata babu shi a cikin musnad na hakim in ji dan tamuri ana ji ko wannan magana ta sa ka annahu a hada bi sunnatin nabawiyya kai ka ce ya kewaye da sunnan manzala duk ya sani wato ga ibnu ma'in na karshen zamani ko ga daru kudin ai ko tomal hakim bai kai ba eh adalla min tomal hakim ba ko shi bai kai ba to aljawab amsa kan wannan kalla ayyuhal muntasib ƙarya kake ya kaɗan tamuri wal hadisi mawjudun wannan hadisi akwai shi fil musadarak a cikin musadarak juz'in farko shafi na 729 lamba ta 1998 wa haka lafzuhu ga ma lafazinsa بسند الحاكم بإسناد الحاكم إلى أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال يتي نزل جبريل عليه السلام يتي ملائكة جبريل عليه السلام يا سوكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ من زم الله صلى الله عليه وسلم في أحسن سورة أتكما في كاون سورة لم لم ينزل في مثل هكذا بيتبع سوكا إلى مثال ونن سورة با لدي وأن إلى سوكا إيه ضاحكا ina mai murmushi hali kaunihi kenan mustabshiran yana mai bishara waka sai malaika yake cewa assalamu alayka ya muhammad amincin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi ala sai manzon Allah ya ce wa alayka salamu ya jibrilu kai ma amincin ya tabbata gare ka ya kai malaika jibrilu fa qala jibrilu ay qala sai ke cewa inna allaha ajika ubangiji wa asani ilayka bi hadiyatin Allah ya aiko ne zuwa gare ka da wata hadaya wato wata wata wata hadiya ita wannan hadiya kunuzul arshi ita ce taskokin nan na al'arshi akramaka Allah bihinna wanda Allah ya girmama ka da ita qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma tilka alhadiyatu ya jibril wace hadiya ce wannan ya malaika jibrilu fa qala jibril sai malaika jibril yake cewa qul kene ya man azharal jamila ya man azharal jamila ya wanda azhara ya bayyana aljamila kyakkyawa wasa tara alqabiha ya kuma sirce alqabiha abu wanda yake mai muni ya man la yu'akhidhu bil jariyati ya wanda baya riko da zunubi idan an yi ya wala ya tuku sitar baya keta alfarma baya keta sitar ya azim al-afwi ya mai girman afwa ya husna tajawuzi ya mai kyautayin wato ketare zunubi idan mutum ya yi kyale shi ya wasi al-maghfirati ya mai yalwar gafara ya ba su tsalelen rahmati ya mai shimfiɗa hannun rahama ya wato wato ya sahiba kullu najwa ya ba wacin dukkan mai ganawa duk ganin da za ku ko ma yakunu min salatin illa huwa salisu salisun ko salatin illa huwa rabi'un wa ya muntaha kullu shakawa ya karshe na dukkan shakawa wani kai kara wa ya karima safi ya mai girman afwa wa ya azimal manni ya mai girman baiwa wa ya mubtada al ni'ami qabla istiqaqiha ya mai fara yin ni'ima gabanin cancanta eh dan Allah da ya halice ka iya maka ni'ima tun kafin ka tantanta ai ma wannan ni'ima ya rabbana ya ubangijin mu ya sayyidana ya shugaban mu ya maulana ya madaukakin lamarin mu wa ya ga ya taragaba ta taragabata na ya karshe a cikin abin da muke nema as'aluka ya Allah ina roƙonka ya ubangiji Allah ta wiya halkikaka shudanya wato shudanya halitta ta bin nar da wuta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai mun Allah ta sanke cewa fama thawabu hadhihi alkalimati menene ladan wannan kalmomi idan an karanta su sun ma zakara baƙin hadisi sannan ya ambatu sauran abin da ya ambatu a cikin wannan hadisi ba da du'a'i bayan addu'a bi dulihi da tsayinta kowa da ya san hadisi bai kare ba ko ba haka ba musamman tun da manzon Allah ce menene ladan wa'annan kalmomi kaga ba Allah dan ba to sun makala sai hakim ya ce a sai shi da jarike cewa qala al hakim hakim ya ce an gane هذا حديث صحيح وانا حديث ne ingantacce صحيح الاسناد اسناد ingantacce ne fa inna ruwatu fa inna ruwatu kull kulluhum madaniyun domin fa inna ruwatu wa'anda suka rawaito hadisin gaba ɗayan su madaniyun mutanen madina ne sikatun amintattu ne wa qala sahabi fi tarhis sahabi ya ƙara faɗa a cikin tarhisin sa yace sahihur ruwatu sikatun hadisi ne ingantacce marawaita amintattu ne فثبت بهذا صدق الشيخ أحمد التجاني anan sai gaskiyar dan ta bayyana wa jahalal muntasibi wa kasbihi aidan da jahilcin sa kuma ƙarya sa ila yau shi dan tamori to wa qad yaqul muntasibi to ai wata kila dan tamori yake innal hakima ai shi hakim lam yadhkur thawaba fil hadith bai ambaci wannan lalacin hadisi ba an gane ko wa lam yaqul bi sai innahu yudali qarihi thawaba 70 nabiyyan kullum ballagu risala bai faɗi wannan magana ba to fil jawab an dalika aqulu amma amsa kan wannan ban ce ana lastu min man yadda yake haka ma kullu ma fi jawahirul ma'ani ba na daga cikin masu da'awar cewa duk abin da yazo cikin jawahirul ma'ani daidai ne ɗari bisa ɗari domin babu wani littafi na sufaye wanda ba a masa dasti ba imma min al mukhalifi wa inna wa imma min al mu'alifi ko daga wanda yake maki ko daga wanda yake masoyi akwai jahilin masoyi wanda bai san me yake yi ba an gane ko ai mun nan mun karanta muku a cikin almujira na shehu ibrahim sale an fahimta lokacin da aka ce wani ya ce a shehu tijjani ya ce wai salat zafati ya fi ya fi qur'ani wai aka ce wai ya ce ya fi qur'ani wanda kuma ka duba tijjani ma'ani babu wannan lafazin baki yansa cewa salat zafati ya fi qur'ani babu wannan lafazin sai aka zo ana faɗar wannan magana shehu tijjani wato shi shehu ibrahim sale ya yi raddi kan magana cewa ba haka bane ba da shaudan ya ce da abin da aka ce a auna alqur'ani duba bisi duba da shari'a kawai sai wani mutum shi kuma sai ta irin yan haƙi masu dawa haƙiƙan nan sai ta ai su idan shehu tijani faɗi magana ba wata magana in ma ya ce ya fi qur'ani sau miliyan ɗari shida sun yadda to ka zo nan ai hauka kenan kaga za ta za ta fidin falla ya yi shashanci kawai wannan to zo nan sai a ce saboda ai dan gida ne faɗa sai a zo ra masa nan da na shehu a ya ɗauki littafi bayan wancan takfir ɗin da ya yi ai sai ya zo kuma ya almukir wanda littafi ne babba sun ɗin mai kwarai da gaske to aw anna kullu ma fihi marwiyin an shi tijani ko kuma ce duk abin daga cikin sa an rawaito daga shehu tijani bal huwa kasa'ir kutub sufiyya domin shi wannan littafin kamar sauran taban zuba yake la ya halu min at-tasa'is baya wofanta daga dasti dasti imma min al-mukhalifi aw al-muwalid ko daga maki ko daga masoyi wa yakfina maqulatan samina amma zancen shirjan ya ishe mu ya isa mana wanda ke zance ne mai tsada me yake cewa a ciki al-mashhura hina masalu ar salami bihi yayin da wanda cikin dalibansa ya tambaye shi yace ya shehu ayi kuzabu alaika ya shehu ayi ƙarya gare ka qala na'am me zai hana sai ta idza samitu an nisha in kun ji an ce na ce wannan fa shine ruwaya ta fatakiya ba idza qila an nisha ba eh za ka zo na gidaje kullum abin da ke sa shehu dan ya ce idza qila an nisha to ayin kace idza qila an nisha ai larabcin ya kare ko ba haka ba yayin da ka kawo wato fi'ili da fa'ili ka kawo fi'ili ka kawo wato wanda yake bukatar maf'uli ko daraba zaidun amran zaka ce daraba zaidun ka ba ka bashi nafa amran maf'uli bi ko to amma idan ka dauke wato shi fa'ilin ka kawo na'ibin sa a gurin an fahimta zaka ce turiba ko yanzu wannan amru din da aka daka sai ka masa fata ba za ka yi fata ba saboda me a wannan gurin ba mafukuli ba ne shi an gane ko sai ka masa rafa a wannan gurin sai ka ce duriba zaidun kamar yayin yayin nasu duriba masalum fasami ulam duriba masalun ai daraba Allah masalan ne an fahimta ko to sai da aka baka masa haka sai ka duriba masalun sai ka masa rafa to kaga da da da waccan jumla da aka faɗa sai a ce idza qila anni shay'un amma shi bai gidajen sai ta yi zaki da nishiya saboda ka wannan kwata kwata shautu zanen bai wannan domin shautu zanen balarabe ne ba bukwari ba ne yawwa idza samitum an nishiyan in kun ji an ce na ce fazinuhu bi mizan shari'i fa ana ma'aunin shari'a kama wafaka fa khuzu abin da ya dace ku ku karaka wa ma khala faturku abin da bai dace ba ku bashi wa kullu man tatabba durusi wanda ke bin darasu suka da ira annan ni kasira ma da kira da haba zai ga yawa ina tafsirin yan uwa bisa irin wannan magana sannan akwai shehu Muhammad Al-Gani ɗaya daga cikin ɗaliban shehu Tijjani wanda shehu Tijjani shi shehu Muhammad Al-Gani yana faɗa cewar lalle a littattafan da ake rubutawa na shehu Tijjani wanda ake faɗar falalarsa da wanda ake rubutawa akan manaqib nasa akwai wasu al'amuran da muke ganin su ba daidai ba, wanda idan Allah ya yi mana buɗi a cikin rayuwa za mu yi ƙoƙari mu gyara su. Ku shi wani gani na cikin wannan magana wani ikon Allah, sai Allah ya karɓi ransa kafin shautu jani. Wanda shautu jani ma shi yi masallah. So da kaga wannan magana wato ba wannan me yake nuna mana cewa akwai dai da susun tun a zamanin shautu jani. An bayyana ko? Yau so haka abu ne a fili shi sa wannan magana da ya faɗa cewa idan sabitu wa shi'a ya warkar da kowa idan an ce shi wuce dariya mata magana ko shi din ne ya faɗa da kansa sai aka auna amma fa mai auna fa sai an gano mai sai ya tabbata mai auna ba yawwa ya tabbata mai auna ba kawai dan ziga zigar ba yawwa sai ya tabbata ya kai munzalin da zai auna to ya auna aka tabbatar da cewa wannan ya saba da shari'a sai a bashi wannan shine kaida Allah ya tabbata wa bin nisbati li hadha hadith dangane da shi wannan hadisi da muke magana a yanzu fa inna kitaba jawahirul ma'ani a shi littafin jawahirul ma'ani bi ragami ma fihi min at-tasawuf duk da abin da ke cikin sa na sufanci fa inna kitabu tafsir littafin tafsiri ne wa kitabu hadisin wa fiqhin littafin hadisi ne da fiqhu ya arifu zalika kullu man tasafawa duk wanda ya bude shi zai gane wannan amma sai ya bincika ya gani wannan kulu sai mu ce rawa hadha al-hadisa al-hakim hakim ya rawaito wannan hadisi fil mustadrak a cikin littafin sa al-mustadrak wa rawahu al-bayhaqi bayhaqi ma ya rawaito a cikin asma wa sifat sannan uqayli ma ya rawaito a cikin bu'afaul kabir a cikin tarjumar sahabu dan haris al-makki sannan imamu zahabi ya rawaito a cikin ya kawo shi a cikin mizan da zai itidal fi naqd ar-rijal a tarjumar ahmad dan muhammad al-sanani sannan al-hafiz ibnu hajar ya kawo shi a cikin littafin mizan daga tafarki guda biyu tafarkin abdullahi bin abbas daga ubay dan kabin da kuma tafarkin amru dan shu'aib an abi an jaddi sannan imam suɗi ya rawaito hadisin a kirtamin sa jami'ul ahadisi sannan ya dingina shi zuwa ga dailami da cewa ni banga a cikin matbu'in dailami banga wannan hadisin ba a cikin sa yanzu haka sannan ila yau imam suɗi ya faɗe shi a yake cewa rawahul hakim an ibn amrin wa qala sahihul isnad wa zakara shehu ahmad tijani sannan shehu ahmad tijani ya faɗe shi a cikin jawahirul ma'ani bi ruwayatin kamila da ruwaya cikakkiya bi qawlihi sai ce faƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma sawabu ha man qara hadha du'a menene ladan wanda ya karanta wannan addu'a fa qala lahu jibril sai malaika jibril yake cewa da shi lawijtama'at mala'ikatu ma- mala'ikatu sabai samawati da mala'ikun sammai bakwai duk zan sadu an gane ko ala an yasifuhu a sa sifanta ladan mai wannan salati ma wasafuhu ila yawm qiyamah ba za su iya sifanta shi ba tashin qiyamah an gane wa kullu wahidin kai kowanne ɗaya daga cikin mala'ikun yasifu ma la yasifu al-akhir ya sifanta abin da ɗayan bai sifanta ba fala ya kadruna alai ba za su samu iko akan su kawo ladan wanda ya karanta ya maka karanta jami'a wa min jumlat zalika ita ai daga cikin jumlar wannan anna la yaqul bi Allah zai faɗa cikin wannan udihi min as-sawabi bi adadi ma khalaqtu fi sab'i samawati zan bashi na daga lada gwargwadon abin da na halitta a cikin samai bakwai wa fil jannati da aljanna wa fil nari wan nar da wuta wa fil arshi da arshi wa kursi da kurda kursi wa adadul qadari wal madari da adadin alqadar da kuma a ruwan sama wannan da adadin wuta wa azal hasa bin warram da kuma adadin alhasasan kwani warram da kuma yashi wa min jumlatiha aidan yana cikin jumlar ladan ita wannan salati anna Allah cewa Allah yu'i sawaba jami'il khalaiq Allah zai bawa mutum ladan gaba ɗayan halittu wa min jumlatiha aidan daga cikin jumlatiha ila yau anna Allah ta'ala yu'i sawaba 70 nabiyyan zai ba shi ladan annabi saba'in kulluhum ballagun risala duk sun isar da manzanci ila kai zalika zuwa wani wannan sun makala shehu tijani sanan shehu tijani sai ƙara cewa wa hadha hadisun sahihun sabit wannan hadisi ne ingantacce tabbatacce fi sahifati amr ibn shu'aib an abi an jaddi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahifan nan ta amr ibn shu'aib daga babansa daga kansa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wajadtu shi kakan nasa huwa abdullahi ibn amr ibn al-as min akabir sahaba yana cikin manyan sahabban manzon Allah radiyallahu anhu sun mastamarra qa'ila shautu da cewar cewa sahawul hakim hakim ya inganta wannan hadisi wa qala yace ruwatu kulluhum madaniyun wato marwaitan sa gaba ɗayan su mutanen madina in ta kalama shaykh tijani wannan shi zancen shautu tijani to wa man ta'ammala ma suqtu huna wanda ya lura abin da aka kawo a yanzu yara zai ga annan hadisa lam yanfarid bi zikri shawu tijani ba shawu tijani ne ya fara ya zama shi kadai faɗe shi an gane ko bal zakarahu al bayhaqi bayhaqi ya faɗa wal hakim wal uqayli wal zahabi wa ibn hajar wa suyudi wa ghayrihim min tariqi abdullah ibn amr ibn al as wa tariqi ibn abbas an ubay ibn ka'b radiyallahu anhu ajma'in wa nulahizu za mu sake lura har ila yau annahu laysa fi rijal al hadisi kullihi wa da'un wato a cikin mazajin wannan hadisi gaba ɗaya babu wani wasa'i wanda yake makaryaci wala mutahamin ko kuma wanda ake tuhuma illa ahmad ibn muhammad bin daud sanani allazi da amal sahabi annahu yatahimu bi hadha hadisi sai wannan shi wannan bawan Allah ne sunan ahmad bin muhammad bin daud sanani wanda zahabi ke riya cewa shi yake tuhuma da wannan hadisi an gane to amma wa huwa sababu qalamin min eh shi zahabi bai so ya rubuta haka ba biran ne alƙalamin nasa ne sauri ya rubuta kafin za a biya nufin rubuta me yasa muka muka masa wannan tawili saboda zancen sa na can da wanda ya faɗa a nan ya zama yayi dini a can cikin musnadar da hakim yace hadisin sahihi ne shi ma sai ce sahihur ruwatu mutaqat yanzu muka karanta an gane yanzu kuma da yazo nan cikin littafin sa mizan ne da sai mu wannan magana kaga ai hafizi na kidi kamar sa ai bayani zance guda biyu ba ina fatan gane to sannan lau annahu muttahamun da a ce mutami ne kamar da ya faɗa to la sumi a zalika min al-hakim fil musdarik da sai hakim da kansa ya fara faɗa cewa wani wallahi amma da kansa kisa ruwatu kulluhum thiqat madaniyun thiqat bar qala al-hakim gashi ma hakim ya ce ruwatu kulluhum madaniyun thiqat wa ahmad bin muhammad bin daud asan an minhu wa qarrahu zahabi ala zalika hunaka zahabi ma ya tabbatar da abin da hakim ya faɗa a wannan gurbin ويمكنه كما زي إيه يوا أن يكون الشيخ آتجاني إطلاع على تلك الصحيفة يا يعني إطلاع يبقى وأن أنت كدا كأمر أن شعيب أنقالكو وأنك على ذاك ذلك منا يسروا وأنما كان لكنت ولذلك قال آخر الحديث سيما ذاك أخير الحديث وهذا حديث صحيح ثابت في صحيفة أمر بن شعيب أنا بي أنجدي فهذا أنا وجب فهذا تفسيه من الشيخ التجاني سيد الشيخ التجاني هذا إن كنت حديث دون ما كان قبل أن ينقل تصحيح الحاكم kafin ya kawo tasirin shi imam al-hakim ga shi hadisi a cikin musa rabu to wani ma yud'imu qawluna hadha abin da zai ƙara tabbatar da wannan faɗin namu annal ladina rawul hadisa lam yasuru akhir duk malaman da muka biyo su bai haƙi su hakim su ukaidi su zahabi su ibn hajar su suyudi duka ba su faɗi ƙarshen hadisi ba shehu tijani kaɗai ya faɗi ƙarshen hadisi amma kuma duka sun yi ishara cewa hadisin bai ƙare ba ina fatan gani to bal kulluhum dukkan su yaqifuna inda qaul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrila suna tsayawa daidai inda annabi ke faɗa ga malaika jibril yake cewa ma sawabu hadhihi kalimat me ladan wannan kalmomin summa zakara baqi hadith sannan ya ambaci sauran hadisi abin da yasa ba su faɗa ba imma li annahum ra'aw ko dai cewa su sun ga annahu cewa wannan lada sawabun jazirun lada ne mai yawa idza a amalin qalilin wanda ya daurace aiki dan haka an fahimta ko aw ma sha Allah an yakuna ko ka abinda Allah ya so ya zama fa innal bahaqiya domin shi bahaqi a cikin asma wa sifat me yake faɗa sai ga cewa ake a ƙarshen wannan hadisi cewa huwa du'aun hasanun wannan addu'a kyakkyawa ce wa fi sihhati an annabi sallallahu alaihi wasallam nazarun ita amma akwai duba akan ya inganta daga manzon Allah kaga me yasa ya faɗi wannan magana saboda nauyin wannan magana da ba ta ƙara kaza ba an gane ko kuma duk bayan nan ba su ganta ba ne duk sun ganta amma kawai sun ga nauyin ta to wa ƙara zahabi zahabi ma ya faɗa a cikin mizan da kira a tarjama a matsayin mamutsan an sai ce a tabi khabarin la yuhutu ya zo da wani labari wani hadisi wanda ba zai karɓa ba saboda me nauyin abin da aka faɗa a cikin an gane amma duk zan yi magana yanzu akan sawa rawahu Ismail bin Abi Uwaisin anhu Ismail bin Abi Uwaisin shi ya rawaito shi daga shi a wannan bawan Allah da ake magana kasa to ya ishe mu dai babbar dai kafin zurin to wa rusuluhu al-qayyim haka nan qayyim wannan asan ta zama sadan dan ki a cikin babin sa a tsohon gabe fa kad qala ba'da an saqa hadisi bayan ya ka hadisi sai yake cewa la yutabu ala hadisi wa la yuqrafu illa bihi ba a jiye sa a cikin wannan hadisi kuma ba a san shi ma sai akan wannan hadisi to akwai wani abu da malaman hadisi ke magana za mu ji ko a cikin sahih bukhari idan ya ka hadisi sai ta ba a hukulan dan me idan akwai wani dan matsala a zama an an an, an dinke wannan barakata an gane sai ta ta ba an samu ta ba to shi nan ba ga shi a ukailiya ta wato layi ta ba ala hadisi ba ko to amma wannan magana ta sai ta da ba cewa layi ta ba ala hadisi ai mu kawo hadisin ba hanya ɗaya ta shi ba akwai hanyar shi Amr dan Shu'aib ana bi aljanna akwai hanyar Abdullah ibn Abbas an gane ko to da akwai take nan ba yadda yake fada ba akwai hanyar Abdullah ibn Abbas daga Ubay dan Ka'ab wanda babu shi a cikin wannan hadisin kuma akwai hadisin shi wannan hadisin da ake magana kan sa to da magana cewa la yutawa ala hadisi na shi Imam Al-Bukhari shi ma bai karɓa wa kullu hadha to duk wannan magana ينزف ساعة شيء تجاني أنا أرتك فرفاج شيء تجاني وأنه لم يكذب أتوا على رسول الله بي وأن بكر يا صلى الله عليه وسلم فإن قلت إذا كاتي فلما أزل حديث إلى الحاكم na fatan gani dan duk wannan zai iya zuwa cikin wahamin mutane wannan magana da rike cewa dan kanna manta ta magana cewa da aka cewa kullu wahidun yasifu ma la yasifu al-akhar ko malaikun sammai sifanta shi ba za su iya sifanta ba har tashar kiyama wannan ba zai zama sabo ba tunda a zamanin manzo Allah annabi ya faɗi wani mutum akan irin wannan cikin hadisi ga dace kan haka ko mutumin da aka zo aka dago daga ruku ya zo da gaggawa ya samu ruku ya zo ya kabbara kafin annabi ya dauko daga daga ruku nan sai ya ce alhamdulillah sai mun bala da wani sai Allahu Muhammad shi kuma sai wannan tasbihi an gane ko bayan ya faɗi wannan abin da ya faɗa bayan an gada sallah sun zara cewa wane ne ya ji jibi nan a cikin ku sai wani sami sai ya ne ne sai ta yi mala'iku da gani suna ta gaggawa cewar wanda zai fara rubuta wannan lada saboda gaggawar wannan aikin da kai zai rubuta zai fara rubuta wannan lada sannan kuma ila yau an ce washe gari da ya zo zai ƙara irin wannan sai aka ce to ai mala'ikun jiya ba har yanzu ba su ƙare aikin da ka ba su ba da jiya za kuma ƙara wani sabo yanzu kuma ya ishe mu dai in wannan a ce kai aiki dan kaɗan dan hankalinka bai kai a wurin kare ka shi ba ayan gane ku yanzu manzo Allah da yake cewa subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi azim tana cika ma baina sama'i wal ardh bayan tawazun ai kamar umma bayan samai wal ardi tana cikin abin da ke tsakanin sama da ƙasa to tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya hankali zai ɗauki wannan lada amma ya zami tunda nasu ya zo da shi dole ka ɗaya shi ina fatan gane to za ka gwada abu da hankali ba zai bi ba yawwa sai na ji ya riga ya ji hankalin mu law kana dinu bir ra'ayi la kana asfal al-hud awla bil masjidil a'la yace da addini hankali ne to da kafa za a dinga shafa ba sama ba ita amma ni na ga manzon Allah ya shafa sama bai shafa kafa ba ya je sallah to daga addini ba hankali ne abin da shari'a ta zo da shi shine dai yawa ana ba ba shakka addini bai wofar da hankali ba a fahimta to amma dole sai a hankalin shi zai biyo bayan shari'a sabanin abin da mutulawa da magoya bayan su a yau suke a'a sai dai shari'a ta biyo bayan hankali wannan kwa gane a gane ko sai dai shari'a hankalin ya biyo bayan shari'a wannan shi to fa in bace idan ka ce falima azal hadisa ila al-hakim me yasa shehu tijani ce hakim ne ya rawaito ma a hadhihi ziyada tare da cewa ga wani ƙari fa a cikin hadisin da hakim babu shi a ciki fa kana haqu ai kamata ya shehu tijani haƙƙin su an yi shira ila anna ziyada laysa fi kitabil hakim ita ai wannan ƙarin sam sam baya cikin hakim an gane ko qultu sai ce hadha huwa ta'amul muhaddisin wannan aikin malaman hadisi ne kai da ba bangaren ka bane ba sai ka laisa haza bi ushiki fadurji eh ba bangaren ki bane ba sai ki koma wani bangaren ki zauna can amma bangaren malaman hadisi su a gurin su wannan ba matsala bane an gane wal hukkar da hafizan hadisin manzon Allah in kana hunaka riwayatun mustaqiba in akwai wata riwaya wacce ta taro yadda hadisin ki baki daya ya ruwunaha sai su rawaita ta fi kutubihim a cikin tafansu summa yansibunaha ila al-asali sai su dinga ne zuwa ga asali wa za misalin wayu ga misali daya yuniru laka tsare wanda zai haka ma hanya rawal bayhaqi bayhaqi ya rawaito fi sunan al-kubra a cikin sunan al-kubra an jabi bin abdullah da jabi bin abdullah qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ta sanar yana cewa man qala wanda duk yace shine yasma'u nidaa yayin da yake jin kiran sallah yace allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi ad-da'wati tamma a ina roƙonka da haƙƙi da wanda albarkacin wannan addu'a a tamma cikakkiya wa salatul qa'ima da wannan salati wanda yake a sallah wanda yake a matsayin wa ati sayyidina muhammadan ba wa shugaban mu annabi muhammadu alwasilata wal fadila ka bashi wasila ka bashi fadila wa ba'ashu al maqam al mahmud alladhi yu'atu ka tashe shi wannan bigire abun godewa wanda kai masa alƙawari wanda shine shi ba usma innaka la tukhliful mi'at an gani yace ya faɗi wannan magana bai yace wanda ba da haka halat lahu shafa'i to na tabbata gare shi fa qala al-bayhaqi sai bayhaqi yace rawahu al-bukhari fi sahih bukhari ne ya rawaito a cikin sahihin sa an ali ibn ayyash daga ali ibn ayyash wa inda tafwina da sahih al-bukhari yayin da ba koma sahih al-bukhari wajadna hadith haka ba sai mu samu wannan hadisin gashi a lamba ta 114 yace hadathana ali ibn ali ibn ayyash da ba ba ba ya ce an Ali ibn Ayyash ko to sai Bukhari ta haddathana Ali ibn Ayyash qala haddathana Shu'aib ibn Abi Hamza an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah da ma hadisin wancan daga Jabir ne ko anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yasma'u nidaa wanda ya faɗa yayin da yake jin kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ya ubangiji a ubangijin wannan to gashi wasa ta qaima at muhammadan alwasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'atahu halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah jama'a akwai bambanci tsakanin wannan hadisin da dazu akwai go yawa wanne ne innaka la tukhliful mi'at yawa malam mutari innaka la tukhliful mi'at kaga shi bai haƙi ya kawo innaka la tukhliful mi'at amma abu qali akwai babu an gane ko a bukhari daga lafazin cewa wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa atahu sai halatta hu shafa yawm kiyama amma can bai haƙi da ya kawo sai ce rawahu al-bukhari fi sahih a nan wajen bai kari ba to an ce ya zama to abin suka sai zama saboda malaman hadisi suna abin su kyale shi da malaman hadisi ne da yake magana sa a cikin bangaren su to bai kamata kai ka zo ka sa musu baki a cikin bangaren ka ina fatan gani saboda idan su da malaman hadisi suna irin wannan in an suka yi ruwaya da sau'a ba to za su iya dingina zuwa ga asali ko da babu wannan ƙarin to wal muta'ammil fi riwayat sahih al-bukhari yara anna haliyatun min lafzi innaka la tadmi yad wanda duk sai ka sai ka babu wannan lafzi wa lam yamna'u zalika min azwihi ila kitab al-bukhari amma wannan bai hana shi ya jingina tsakancan zuwa littafin bukhari ba wa lam yujarrah li ajal zalika ba kuma jarhanta bai haƙi ba saboda ya haka wa ila mithlaha ba ashara suyudi zuwa wannan ne suyudi yayi nuni a cikin alfiyarsa bi qawlihi wa takharaju ala sahihayn bi an yarwi ahadith haditha haythu an la min tariqi man ilayhi amada mujtami'an fi shaykhihi fasaida farubbama tafawatat ma'nan wa fi lafzin kaseeran fastanid an tudfi ilayhima ومن أضاع أراد بذلك الأصل فما أجاد وأقوم بصحة لما يزيد فهو مع الألوي لا يزيد وقال الترمذي ترمذي يجي ba turmusi ba turmisi dan mutumin kai zai ce to sunni a ƙarshe yawa amma bare kuwa sai dauka yace to gashi mun duba turmusi ba to turmusi muka ce yawa eh to ga abin da ke bala a cikin littafin sa manhaju zawin nazari fi sharhi manzumat ilm al-asal wato yana sharhin wannan littafi na Imam Suyuti a shafi na 34 sai ce wa misal zalika misalin wannan ma rawahu al-bayhaqi wal bagawi abinda bayhaqi ya rawato da bagawi wa gairihima da wasu qa'ilina suna masu cewa rawahu al-bukhari masala sai bukhari ya rawato a misali wa qa'a fi babihi tafawutun an samu tafawuti a tsakanin su fa muradun bi zalika annahu rawa asl al-hadisi lal lafz alladhi awradahu an gane ko ana rubun a ce yanzu kamar bayanin bayanin shawtu da yace rawahu al-hakim fil musnad abin da yake nufi ya rawaito asalin hadisi ba wai lafazin da shafi ne kawo kenan to shi abinda wannan turmi ke magana kan sa shi za fa haka ba sha'anu shay jani fi hadha hadis alladhi kunna bi sanadi to Allah ta fara shi to zaka anan ba mu gani a idan malami ya jingina hadisi yace wani ya rawaito to abinda yake nufi asalin hadisi idan an kari ba wannan kari yake magana kai yawwa abinda ya karu kuma a nan wajen to sai a duba a ga hanyar karɓar hadisi idan ta tabbata in a mazajen hadisin nan wato wato aka rawaito akwai ƙari to sai a bincika a ga wannan mai ƙarin waye in amintacce ne hadisi ya karɓo in ba amintacce ba ne a ƙare masa hadisi wannan shine ƙa'ida to wa ma bin nisbati lil jumlati anna man qara hayu da sawabu 70 nabiyan kullum ballagu risala amma wannan lafazi na ƙarshe na cewa za a bawa wanda ya karanta wannan salati shi salatin nan ana ji ko ba fa salatin dariƙa tijaniya wace ba dan a gane da kyau dan wasu ga ka ko tijaniya ce nan ake baki dan da ko a tunda magana ce gashi a cikin kamun musa yau kun hakim an gane ko ka sauran tafi musulunci ba magana tijaniya ke ba yauwa to wannan ƙarin da aka yi magana akan na cewa za a ba mutum ladan annabi saba'in kuma anan namu suna ta yaɗawa suna cewa aisha tijaniya ce wato dan dan dan tijaniya ma zai ba annabi zai ba annaba saba'in ba inda ka daka an gane ko ba gaskiya bane ba abin da ake magana daban kuma sharrin da suka ɗauko suke kirkira suke faɗa daban wanda bai da alaka da shi wa amma bin nisbati lizu masa anna man qara yu aswa wa sabina nabiyyan kullum ballagu risala amma magana cewa a za a bawa wanda ya karanta wannan salati ladan annabi 70 dukkan sun isar da manzanci fa zalika la ya'nal husul ala fadlihim bi halin min al-ahwali fa yana nuna cewa sun kai falalan annabawa ko kadan ko sun yi ka faɗa da annabawa ko kadan yawwa bal huwa min babin maziya Allah ce la tasal afariya ina cikin babin maziya wanda baya nuna tafiku wa aqwal shaykh tijani zan tukan shaykh tijani fa da inda a cikin fal annabawa wa uluwi maratibihim da kuma girman darajojin annabawa sabitatun marsumatu fi mahalliha tabbatacciya ce abin rubutawa cikin bigiranta na rasul littafin jawahirul ma'ani wa huwa shaykh tijani min a'rafin nasu bi fadlihim ina da cikin mafi sanin mutane da falalan annabawa wa inna ma hunaka farqun bayna sawabi wal adab akwai matsakanin as-sawab da kuma fifiku akwai manci fa kadar wal hakim fil mustadrak hakim ya rawaito a cikin mustadrak ana bi juma'a daga bi juma'a kala isi takaddaina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana abu ubaida ibn jarrah muna tare da abu ubaida ibn jarrah abu ubaida ai yana ɗaya da cikin wanda aka musu abinci da aljanna ko to kala sai yace fa qulna ya rasulullahi sai muka ce makin Allah ahadun khairun minna za a iya samun wanda ya fi mu kuwa aslamna ma'aka mun musulunta tare da kai wajahadna ma'aka kuma dai ma shine aminu hadal umma ko amintaccen wannan al'umma sai na wani lokacin da aka mishi hada take cewa yace da a ce wato amintaccen wannan al'umma na nan to da shi zan danka al'umma saboda manzo Allah yace shine aminu hadal umma to amma ga shi na cewa mun musulunci tare da kai mun yaki tare da kai ya rasulullahi za a iya samun wanda ya fi mu kuwa kala sai manzo Allah yace na'am za a iya samu wani kuwa yace kaumun yakununa ba'di yace akwai wasu mutane da za su kasance bayana yu'minuna bi wa lam yarawni sun yi imani da ni kuma ba su ganni ba wa qala al-hakim hakimu hakim sai yace hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijahu wannan hadisin ingantacce ne kuma ba fitar da shi ba wa qarrahu zahabi zahabi ya kuma tabbatar da shi to wa qala al-haythami haythami ya faɗa ila yau a cikin majmu'ul zawaid ana anasin Ƙala ice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan takhalul arda min 40 rajulan yace kasa ba za ta hukunta ba daga mutum 40 misal khalilir rahman misalin annabi ibrahim wannan ba zama sabai kuma jama'a yawa fa bihim yusqawna da wayannan mutane din su 40 din da su ake ruwan sama in ba dan so ba za a yi ruwan sama ba wa bihim tunsaruna da albarka sake ne ake ake bada samun nasara ma mata minu ahadun illa abdallahu makanahu akhar ba wanda zai mutu daga cikin sai Allah ya canja wani ya samu ya ya mai gurbin qala sa'id sa'id ya fada dai da cikin ruwaya yace wa samitu qatada ta yaqulu naji qatada dan bi'ama a tsadu sira cewa lasna nashuku anna al-hasana minhu ba ma kokontan hasan da basariya cikin su ثم قال الهيثمي سيثمي كتوا رواه الطبراني في الأوسطي وإسناده حسن na da wannan hadisi kikkiawa ne wa qala aidan hay la yaqara fada cikin majmu'u zawaid ana bi malik al-ashari radiyallahu anhu a cikin hadisi mai tsayi wa fi asin ya wa nas ya ku mutane isma'u waqilu ku saurara ku yi hankalci abin da ke fada wa alamu ku sani anna allah azza wa jalla anna lillahi azza wa jalla ibadat allah madaukakin sarki yana da wasu bayi laisu bi anbiya wala shuhada su ba annabawa ba kuma shahidai ba kaga dai wannan darajojin ko مولاي كما الله سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسو ليسوا بأنبياء ولا شهداء ba annabawa ba shahidai ba amma me ya gafi duhumun nabiyuna wa shuhada annabawan ne za su dinga musu ina ma na samu makamin wani wannan nan ba annabi bane in ji annabi wa shuhada da shahidai ala manazilihim abta wannan darajojin nasu wa qurbihim min Allah da sun zuwa ga ubangiji فذكر الحديث بدونه وقال رواه كله أحمد والطبراني بناوي ورجاله مسلم wannan jan hadisin amintattu ne ai an an amintar da su akwai bambanci eh mana in ka ji haisani ya ce da kai rijalu musiqatu to wannan hadisi sai amma in ka ji ya ce rijalu musiqu an gane ko to wannan hadisin hasanin hadisi yawwa kuma shi kana mabin hadisi sai wala wala haka sai dai kuma dai kamar din suka kuni ba ta magana wajen malaman hadisi fa hadal hadis kullu min babil maziya allati la taqta bil afdaliya wa ina hadisi gaba din su maziya fa fil hadis al awwal nan wajen gyara ne akwai ma'rifa a gurin fa fi hadis al awwal nan wannan ai irin da san dan tabori haka fa fil hadis al awwal ana ji ko da gyara alhamdulillah ne a gurin a cikin hadisi na farko wancan da sayyidina Abu Ubaida ko yake cewa gaba da akwai gaba da su an gane akwai at-tafawwu ala sahaba akwai fifiko akan sahabbai wa fihim aminul ummati abu ubayda bin jarrah ahadul mubashirin bil janna a cikin su akwai abu ubayda wanda shine aminin wannan al'umma kuma shine ɗaya da aka yi albishir da aljanna wa bil hadith tsani a hadisi na biyu kuma akwai al-misliyat li ibrahim alaihi salam akwai kamanceceniya tana ce misalin annabi ibrahim amma kowa ya sani mafiya ce ba na fiko bane baya wanda aka faɗa cewa masu wannan matsayin ba ranar kiyama ba ba za su zo kusa da ɗan gare ne an gane ko wa fil hadith salis a cikin hadisi na uku anna ba'da ibad cewa shashin bayi yu'dauna ma lam yu'da al anbiya wa shuhada za a ba su abinda ba ba annaba ba ba wa shahidai ba wa za kulluhu duk wannan la ya'ni tafsir sai ibadi alayhi ba yana nuna cewa an fifita wayannan bayi akan wayannan bayin Allah da aka magana haka wancan ma magana cewa za ba da ko ma akwai wanda ya wannan magirma hadisi ya bo ana ji ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina Hassan yace man ahabbani da Hassan da sai na Hassan da sai na Hussein yace man ahabbani wa ahabba hazaini wa abahuma wa ummahuma kana mai fi darajati fil jannati yanzu dan Allah ka lura wannan fa duk ya shafe wannan abin da muka magana magana ne annabi ce wanda ya so ni iso Hassan da Hussein iso baban sai da Ali ya so babu sunan Fatima to yana kana mai dama na alfarma mana ba duk muna tare da shi ko Allah ka tabbatar mana haka fi darajati nan ne gurin hadar kaga mabiyati allati la taqbil afdaliyya yanzu ko annabi ba annabi Musa ba so yake zama darajar manzon a ya zama a cikin al'ummar manzon Allah to amma amma wannan me yake nunawa mabiyati kuma mu yanzu misali ma yanzu na muna girman kai ha da mu da annabi annabi Musa ma so yake shigo cikin mu to kai ne wa ina madan gane dan mu gane almaziyya la taqtadi al-afdaliyya ba ta ce ah to shikenan tunda annabi Musa ma yana so ya zama a cikin mu ashe mu gaba muke ba haka bane ba kwata kwata ina ba dangane to haka wancan bayanin da cewa za a ba shi ladan annabi 70 wannan kwata kwata ba shi da alaka da cewa wai ka zama to yanzu misali to Allah ladan annabi 70 ya kai ka zama a cikin darajar manzon Allah ran kiyama eh ai ta muke gaba ɗayan annabawan Allah ya tara su guri ɗaya وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم من رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه يا الله يتيم أها وأخذتم على ذلكم إثري قالوا مين أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وبعدين يقول نتاشا عن كلمة فمن تولى بعد ذلك فأولئك humul fasiquna annaba ba Allah Allah ya gaya ya tara su ga annabi nan zan turo shi kafin ma a yadda kai annabin Allah ne sai an fara zama da kai an maka interview a interview za a ce mutu akwai annabi yana nan kasa tace mai zuwa annabi Muhammad idan ya zo za ka bar annabta ka bi shi idan bai rasu ka ba za ka gaya wa al'ummarka cewa idan annabin ya zo su bar duk abin da suke naka su bi shi ka yadda da haka ita eh na yadda sai ya yadda sannan a rubuta an yadda shi a karar na ɗin an gane ko kowa ya sa hannu ya yadda sannan sai a tabbatar da shi kenan ya da ce faman tawal la ba ba wanda duk ya ba da baya kan wannan alƙawarin da aka yi akan annabi Muhammad to ko ulaika humul fasiquna wayannan fa jama'a annabawan Allah manzanni fa irin su annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim duka su ake wannan magana fa to amma yau sai aka ce wanda iso manzon Allah ya so sayyidina Hassan da sayyidina Hussein da sayyidina da Fatima kana ma'ifi darajati yawmal qiyamah kana ma'ifi darajati fil jannati ai bi dibbe kai wannan dinna fulani an gane ko so haka maziyya ce la taqtabul afdaliyya kai wanda kace kana ma'ifi darajati daga ta fa mu da tabi ah ka kira maziyya ce la taqtabul afdaliyya ba Allah wannan shine kai ai wata wurin cike Allah ka shirya To, فهذه الأحاديث تو شكرا to وهذا يا كل ولاية يعني تبدأ تسيبات عليهم بيان cewa sun fi wa'annan annaba wannan bayan akan su wa akbar min zalika ma rawahu al-bukhari fi sahih mafi girman wannan abinda bukhari ya so a cikin littafin sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah ya faɗa yake cewa li umar bin khattab wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da wanda numfashi na shiga ikon sa shi Allah ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك kike wallahi in dai ka bi tafarki to shaitan ba zai iya bin wannan ran tafarkin ba a wannan rana sai dai bota hanyar daban yau in da sai na Umar ya bi ta hanyar nan to wannan ranar ba shi dan hanyar fashi an gane ko to warawa aidan sannan kuma ila Bukhari ya sake rawaitowa hadisi na 166 ayat 1 annahu ka annahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna ibrida min al-jinni hakika wato wato an ce ibridu wato kaza akwai fasarar ko an ce ibridu wato wai aljanna ne ibridu a in ka ce ibridu ma'ana karfa daga cikin aljanna ba wai an wai ibridu wani suna ne daban ba a ibridu min al-jinni wani karfa daga aljanna a aljanna ma ne karfi ne shine ma'ana ibridu an gane ko to ibridu daga cikin aljannu ta fallata alayyal bariha shi ne ya bujiro gare ni a jiya da ya kada alayya salati dan ya zo ya yanke min sallata fa amkana lillahi sai Allah ya bani dama na kama shi an gane ko to shine annabi ke cewa a karshen hadisi ke cewa sai na tuna addu'ar dan uwa na annabi Sulaiman ko wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di wato la yanbaghi nan ma la yakunu li ahadin min ba'di ba zai kasance ga ɗaya daga cikin bayana ba to wannan abun sai na tuna shi in ji manzon Allah to shi kenan kawai sai na tuka shi farar da wallahu khafiya sai Allah ya firo da wannan ifritin nan jinnin ya zama to tababbe amma ba dan haka wannan manzon Allah da na daure shi mu jaran madina sun yi wasa da shi da asuba shi to anan wajen da ake nunawa kaga kan an ce idan hanya ya bi sai na ya bi shi nan ba zai zo ba nan kuma gashi manzon Allah kasan da kansa Ibrahim ya bujiro masa ba ma hanya ba ya bujiro manzon Allah to dan suka ce a shikenan dai fa hal yaqulu qa'ilun inna faruq abdul bin safa la wa alf la ko ba haka bane yawa to wa qala maulana shaykh ibrahim ya alkauli da zo mun yi magana akan hadisin abu ubaida ko cewa za a samu wasu mutane nan gaba wanda suka fi mu wanda a cikinsa akwai abu ubaida annabi ce eh za a same su mutane ne wanda ba su ganni ba amma sun imani to to ka san dan ka abun mutane suka fi cewa to fa lamarin yana da cewa ko da suka fita akwai ina wa dan gani to malamu shi Ibrahim a cikin littafin mai suna al-qudurus sudai sai ke cewa hadisin nan da yazo lil amil minhum ajru 50 wanda ya aiki a cikin mutanen ba ƙarshe zai samu ladan sahabi hafu ana ji sai ce la ya dullu ala afdaliyatu ghairi sahabati ala sahaba shau yace ba yana nuna cewa wai ai waɗanda ba sahabbai ba sun fi sahabbai daraja ba ba haka ke nufi da anna mujarrad ziyaratul ajr domin mujarradin ƙarin lada la yastalzimu subut al-afdaliyya kun ji wannan magana ko domin mujarradin ƙarin lada baya lazumta cewa dole sai an fi sanar da samu wannan lada wa aidan ita kuma ila yau fa inna man yaqau tafadulahu bin nisbati ila ma yuwasilu fi zalika al-amal kai abinda ake wato tafaduli yake aukuwa yana aukuwa ne bin nisbati ila ma yuwasilu da abinda zai zama yayi muwasala da shi a cikin wannan aiki sai ce fa amma ma faza bi iman shahadar nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma abinda wanda ya ga manzon Allah ya imani da shi ya mutu akan haka suka yi rayuwa da manzon Allah irin abin da ya samu na rabo min ziyadatil mushahadati na daga ƙarin gani Ina ba gani akwai bayan Allah da in ka gansu ana ji ko wato bayan Allah ne in ka gansu sai kai wa Allah godiya ido na ya ga wani Ina ba gani yanzu ko a yau idan ka ce yau ana zaune sai an zaune shi ni fa mun zauna da Shehu Ibrahim mun yi magana baki da baki ai mai girma ne wannan mutum mai girma ne ai an gane ko to akwai mutanen da idan ka gansu daraja ce daraja ce kai kanka a gurin ka cewa ka ga wayannan mutane to bare kuma sayyidul kulli shugaban duka baki daya annabi Muhammadu ai an ga manzon Allah kuma an gama magana su saraka shewa yake cewa abinda suke samu rabo da shi min ziyadatul mushahadati na ƙarin gani yau ka ga manzon Allah gobe ka gan shi a sabitu binani ba ga kama hannun Anas ba ita yanzu Anas ka ga manzon Allah ita kwarai ita ka gaisa da annabi ita kwarai ita ka hannunka dan Allah sai gaisa ita shafa hannunsa in fuskar sa neman albarkar hannun da ya taba hannun manzon Allah to sai ce wannan ziyartar mushahada fala ya adilu fiha shay'un ba wani mutum da zai iya daidaituwa da sahabban manzon Allah sun ga annabi sun ga annabi sun ga annabi ya ishe mu dai hadisin da kullun nan mai tashi bukhari sun sarwaito shi wanda mutumin nan balarabar kauye ya zo wajen manzon Allah yana zuwa ya ce ya rasulullahi a bani sai ce abshir ka yi bishara sai ce ni ya rasulullahi ka cika min bishara ni kawai a bani shi a bashi yake so to akwai abu musa ash'ari a gurin da wani sahabi suna zaune sai annabi fuskanto su sai ke cewa raddal bushra fa aqbila antuma wannan mutumin yayi raddin bisharar da ne masa amma ku karba sai ku ce ya rasulullahi a baku manzara sai ka ruwa a gurin sai wanke hannunsa ya zuba a bakinsa ya kurkure bakinsa ya zuba a cikin ruwan sai ce ku karɓa ku sha ku zuzzuba a cikin ku ku shashafe jikin suka karɓa su biyun suka shashafe jikin su suna murna manzon Allah ya ba su akwai ummu salma tana bayan hijabi tana jin su sai ta ce afdala likum minkum da ifata ko rage wa babu ku nima ina so sai ta suka rage mata dan wawa suka bata to guduwa ba irin wayannan sahabban ga irin abin da suka samu wannan mun sai dai mu ji labari da tarihi kawai ai ba gani tsakaninka da sahabban manzon Allah ko kaza saboda ka shawiki cewa fa bi hada tsari da wannan tafarki ne yumkin ta'wil al-hadith mutaqaddima ya zama dole a tawil wa'ancan hadisan da suka wuce da baya summa ma za yaqulu al-muntasib sannan shi dan tamori a cikin wannan bayanin nasa me zai faɗa ne fi ma zakaru amirul jaysh a cikin abinda shehu Muhammad Nasir Kabari faɗa min manaqib Sheikh Abdul Qadir Jilani daga cikin darasin da Abdul Qadir Jilani fi nafahat nasiriyya a cikin nafahat nasiriyya wa min ha daga cikin sa annahu radiyallahu anhu cewa shi si da Abdul Qadir Allah ya dare shi lam yulmin bi zambin qattu bai taba ma shirin nufin zai yi zani wa kusa da wa huwa ma'sumun umruhu min darasil ma'siyah ita ai kwata kwata shi bai taba ma wato rayuwarsa gaba ɗaya ma'sumi ne bai taba sanin ba wa mahfuzun min abin cewa daga zanibi to wasu marar ƙa'ida shehu Muhammad Nasar kamar da cigaba da cewa wal shehu ɗahir barnawi shehu ɗahir barnawi ma yana da me a ƙauru fadin a cikin nazmul kubra yana cewa mafuzun umar wa min ma'asi fi jannatin wal hulfu amin qasim yace wato yana bada labarin annabawa cewa abin kiyayewa ne a rayuwarsa baki ɗaya babu zunubi kuma wato wato matabbaci ne a cikin aljanna wal kulfu an qasi amma sako garab gabarin sa wannan ne sa zuciya mutum ta zama ta ta ta kekashe ne kuma zai tabbata cikin wuta thumma qala sai wa zalika ka shaykh abdul qadir al-jilani wato shi ma ma'sum umruhu din ka shaykh abdul qadir al-jilani to wa ma'lumun bid darura abu ne sananne tilas annal anbiya wal mala'ika cewa mala'iku da annabawa humul ma'sumuna min adh-dhunubi su ne wanda ake kiransu ma'asumai daga zunubai an gane ko yawwa amma wanda yake mai girma ko mai girman sa ba a cewa shi ma'asumi sai da ce da shi mahfuzi an fahimta ko yawwa hata masu cewa na na Fadima Allah ya kare daga gare ta ma'asumiya wannan kuskure ne mahfuzi ya za a ce mata shine yabo gare ta sabanin kace mata ma'asumiya wannan ba yabo ka gare ta ba yawwa ma'asumi shine annabi sai kuma mala'ika fal taqulu inna amiral jayshi yusawi shaykh abdul qadir al-jilani bil anbiya wal malaika anan wajen za a ce shi ma malam nasar kabar yana daidaita wato sila da qadir annaba da malaiku ne ba zai yi ba to laka ala ayi halin manzal ladhi ma sa qaddu wa man lahu sunna faqat muhammad al-hadi alladhi alayhi jibril hafa wanda ma sa qaddu mutum ɗaya ne shine annabi muhammadu yawwa sai kuma wanda ake ba mu labari na annabawa da kuma sauran malaiku da sauran su nan duka babu zanibi tare da su to haka za mu tsaya nan eh za mu tsaya nan saboda shi wannan din da za mu tsaya nan insha Allah amma a guje kuma muna magana akan tanta muri kullum musamman a cikin wannan littafi namu na harkar aswab to akwai ta musiba kuma da ita kuma ta fita da ni a batona ba musifa a yau irin ta Abdul Jabbar amma yana da wani dan uwa wanda wata kila kwangilar tare sa farko wata kila shi an fi bashi da yawa sunan sayyidina Umar ke kamawa yake kafirtawa sunan sayyidina Abubakar ke kamawa yake kafirtawa yaransa a shayiya suke duddurawa sayyidina Abubakar da Umar shine wai Adamu mina wai sunan sa wai Sharif kal dan iska me ya hada ka da Sharif wani la'anannan Allah ta'ala ne ya bayyana wai sunan sa wai Sharif Adamu mina wai yake kama sunayen bayan Allah yake zaki shi sa wallahi ya kuwa wallahi ta min hatar mu iya bakin kokarinmu na kare imanin shi sa mu muke wa Allah godiya mu dai ahlul dariqati ba mu san zagin sahabban manzon Allah ba ba mu san zagin waliyan Allah ba ba mu san raina mutuncin manzon Allah ba to yau gashi in ba a cikin tafarki na dariqon sufa kake ba to ba abun mamaki bane ka ji ka afka cikin irin wannan mutane abin takeici wannan musifa take mana yawo a cikin al'umma a dinga ɗauko abubuwa ana lankwasa su akwai abin takaici kwarai da gaske a ciki kuma wai yaɗawa ake ga mutanen da ba su san alwala ba ba su san yadda ake sallah ba ba su san yadda ake tsarki ba ashe zuwa ake koya musu irin wannan abu yau shine abin da ya koma a harkar da to da ina kira lalle yan uwa mu jajace mu nemi ilimi kwarai da gaske Maulanmu ya gama warkar da mu muna da jagorori irin Shehu Ibrahim in muka zauna za mu zauna lafiya domin yadda suka yi wa duniya suka tafi lafiya a haƙi zuwa yau kullum magauta ne su ba su da aiki sai cin zarafi gare su amma ya zuwa yau sun kasa ɗebo a cikin littattafansu irin zantukan da za su kama suke yaɗa musu cikin mutunci gare su saboda me saboda dama Allah aka tafa kuma Allah aka yi wa aiki kuma dama wallahu Allah ne ya tawalla salihina saboda Allah ne yake jibinta al'amuran su duk mutumin da ya dauko zai wani abu akan su sai ka ba inda zai saboda ina mai kira gare mu mu tashi mu aiki da abubuwan da wayannan bayan Allah suka yi ya yi mana littafi tafsiratul anami fi annal ilmu huwa imam yawa mu nemi ilimi jama'a shehu tijjani ya gama warkar da mu ko bai ce ma nemi ilimi ba da yace man idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shay'in mizan shay'in nan yayi ilimi ne idan baka san ilimi ba zaka zaka aura da mizan shay'in yanzu kamar mutumin da zai zo bai iya karatu alqur'ani ba ya san mizan shay'in sai wanda ya san alqur'ani ya san meye ma'ana alqur'ani ba wanda zai yana ma qawaida min zahabin qabda ruwa ta kafira ba ba wanda zai yana ce maka wata ku musibatan la tusibanna zalama minkum hasaba hasaba ba wanda zai dinga ɗaibo qur'ani wato ra'atan ala aqibin yana kai shi ce qur'ani bane to na aran ma wani karanta wani mala bako yace wallahi shi ya dauka hadisi yake karanta wai qur'ani ne yake wai kar qur'ani ne yake faɗa ne shi ya dauka wani hadisi ne ko a cikin karar littattafai ne ya ke faɗa wai qur'ani qur'ani da kuka miji karanta shi ke karanta amma ba za a yi mamaki ba tun zama ya yi challenge din qur'ani namu wata kila akwai nasu qur'ani da a cikinsu ake samun irin wannan mantuka kuma za ka nina kira gwamnati a 'yan uwa da jajirce mu nemi ilimi kwarai da gaske musamman ɗalibin ilimin hali kuma ko shi wannan littafi alhamdulillah Allah ya sani me yasa muka ɗauko karanta shi saboda ilimin hali ne yanzu ka auna mu ne wa Allah godiya da a ce ba a wannan karatun to kuma musifar da za ta auku da za ta sake barbaduwa har zuwa ina alhamdulillah da yawa yanzu a nan wato gashuwa wani bawan Allah yana gaya mu wani malami ne na zai na gaya muku kwanaki ko na manta ba faɗa ba faɗa ba ya kira ni ke gaya mu babban malami ne a garin su gashi wanda shi wannan shidani ya je har garin ya je yana da muridai a can aka fara yaɗa wannan musiba shi kuma wannan malamin ba tijjani ne shi ne mai babban zawiya a cikin garin saboda kai karɓe shi hannu biyu nan da nan jama'a ta karɓe shi to ana kwana biyu da ya ga ai wannan musifa ya fara zagin shehu ibrahim ya fara zagin shehu tijjani ya yi ɗauko sahabbai sai tara duk muridansa yace to daga yau ku sani ba ni ba shi kada wanda isa ki intima'i zuwa gare shi Allah ya ce mu ki taimaka wannan mai gaya min wannan magana ɗaya daga cikin muridansa ne yace wallahi bayan malamin yayi wannan magana sai ya zama to kashi 70 a cikin ɗari duk kowa ya bar wannan mutum ba an daina masa wara ta baki ke fara wata yace to da yake barna ba a ce ba ba a yin bari a tashi sai zaman to akwai ƴan tsirayi da suke bibiya ita ma wallahi karatun raqaul aswa ya sa gaba ɗaya yau bai da kowa a cikin garin Bashir. Karatun Rakau da Kwabici wallah ya sa kwata kwata bai da mabiya gaba ɗaya a cikin mabiya a cikin sufayen da suke cikin Bashir. Saraka lalle yan uwa mu jajirce mu nemi ilimi kuma mu iya bakin kokari wajen yin haka. Kuma alhamdulillah mun wa Allah godiya. Kwanan nan malamin da ke gaya maka wani daga cikin Sokoto yake faɗa cewa littafin nan Rakau da Kwabici a cikin masallacin Shehu Usman Dan Fodiyo a yanzu haka ana karanta littafin Rakau da Kwabici. Ana karanta shi ana yaɗa shi saboda kiyaye a mutuncin sabon manzon Allah da kuma harkar ta shafi harkar shugabanci to da muna kan wannan muna fatan Allah ya dafa mana kuma lalle lalle yan uwa a tashi a cikin ilimi kwarai da gaske kuma muna faɗa ga masu inda ake yada irin wayannan karatuka karatukan mu na muwadda tare muke tafiya idan mai karatun mu na raga wurin alamu ranar asabar muke yin karatun muwadda amma da yawa sai ga shi ragawan ya fi yawo fiye da muwadda saboda haka waɗanda ya kamata a dinga yaɗa ta jama'a da zama ko ina ana lalle wanda ya jira rakau ya nemi karatun mu wata karam shi tsara shi Allah ya fara shi to ai ka san wato akwai wani abu da nake so ƴan uwa mu gane shi shi magana ta ahli gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda duk muna cikin sa ai gane ku yawa ba wai abu ne sabo a gare mu kuma da ranmu da hankalinmu ba wani tsada ya isa ya taso izagi iyalan manzon Allah kuma kwanakin baya can ba mun kawo bayanin wannan shaitanin jalo ba da ya magana akan sayyidina aliyu Allah ya darshi ko ai mun faɗa ba wannan mutum ma wannan lafazin nasa in dai har bai toba ayar dace ta daga addinin musulunci ya wanda Allah ya tsarkake su kamar sayyidina ali kamar ka ce wai kana kuma aka imanin sa wai da magana a ai saboda wato wani sun faɗi magana kan sayyidina kai ma bari karama kan sayyidina ali wannan hauka ne wannan hauka ne ai kwata-kwata wannan ba ma ba harka ta addini ba shi yanzu shi in babansa ne ake magana akan babansa da babansa ya yi da zage ba a za can ana kare babansa ya yi da zage uwarsa to kuma zai zagan mana mu iyayen namu sai na ji Allah kare ta gare shi kwata-kwata wannan ba daidai ba ne to da ahalin gidan manzon Allah mu abu ne wanda yake a cikin gida yanzu duk wanda yake da rika tijaniya ko da rika kadiriya ka tambaye shi isnadin na dalika zuwa wai yake cewa ina takewa zuwa ga sayyidina Hassan al-Basri shi kuma Hassan al-Basri izuwa wa izuwa Hassan bin Ali shi kuma daga sayyidina Ali Allah ya kare shi gare shi wannan shine tsarin da babu lagu bara alai akwai malaman hadisi da suka yi magana kan cewa isnadin hasan zuwa ga sayyidina ali bai karɓu ba an fahimta to da fa irsali a cikin sa to amma ya tabbata ruwaya sa daga sayyidina hasan dan sayyidina ali Allah kare daga gare shi saboda yayi ruwaya daga sayyidina hasan dan sayyidina ali da kuma sayyidina ali Allah kare daga gare shi saboda mu ai kamar ahalin gidan manzon Allah ne iyayen gidan mu duka ahalin gidan manzon Allah ne to haka wannan babu rikici a kai yawa amma sahabbai ne aka taso aka tira musu an fahimta kuma idan ka auna a zamanin manzon Allah da sahabbai da ahlul gidan manzon Allah ai sunan sahabbai yanzu duk duk in kace sahabban manzon Allah gaba ɗayan su ƴan aljanna ne kana nufin da ahlul gidan manzon Allah gaba ɗaya saboda haka Allah ya hada su a Qur'ani Muhammadu Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu ashadda wal kufar ma'ahu dinnan suwaye as-sahaba wa ahlul bait su ake magana kai sai kan kai magana kan sahabban manzon Allah ahlul gidan manzon Allah sun shiga yawa wannan shi kuma yadda aka zo ake cin mutunci ga su ahalin gidan manzo Allah sabon manzo Allah ai ba mu ji ana yi ga ahalin gidan manzo Allah an bayyana ko yawwa wannan shi kuma wayanda suka yi malaman musulunci sun isa musu sun ba su raji an gane ne kuma za- akwai ma radodin nan gaba a cikin rakamun za mu zo su insha Allah za mu ci gaba da magana Allah ya samu dace